والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan rana ta asabar 22 ga watan azumi hijiriya 1446 wanda da ya kirgin shi ma 22 ne ga watan march 2025 2025 daga wannan masallaci na al'afat inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan gari na gombe a kuma cikin suratu ali imran wanda jiya mun tsaya a faɗin Allah madawakin sarki game da maganan banu Isra'il wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk mun tattauna game da yadda abin nan yahudu da nasara suke yadda suka bijirewa Allah subhanahu wataala suka fajircewa Allah subhanahu wataala muka cika da misali cewa yadda suka yi wa ubangiji to haka suke wa bayin Allah ma suna da cin amana sun halatta wa kansu dukiyar kowa idan ba dan uwansu ba yahude ba shi sa ba su da yawa a duniya yan kaɗan ne a duniya amma sun addabi mutanen duniya su ne riba su ne sata su ne zalunci su ne kawo hayaniya a duniya to duk da haka a cikinsu akwai masu gaskiya da masu son gaskiya dai ba su da yawa samun wa'annan kuma ya nuna ba za mu ba su ba za a yadda a ba su adalci ba duk riko da amanan ba yahude ba adali ba ne mun kafa dalilai akan haka babban dalili akan haka faɗin su da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhib wa hum ya'lamun halatta wa kansu dukiyar wanda ba su ba suka ce duk wani musulmi ya dukiyarsa ta halatta a ci shi yasa suke da hanyoyi da yawa na zalunci da cin dukiyar mutane muka kawo kissa mai ban mamaki ta mutumin ta mutumi na banu isra'ila da ya ci bashin dan uwansa ya ce a nemi shaida dan uwan ya ce a'a ni na baka dan Allah ne Allah ya isa shaida mu nemi garanto ya ce na baka dan Allah ne ubangiji ya isa garanto na lokacin biyan bashi yayi bai samu abin da zai bada bashi zai biya bashi ba ba na bai samu abin hawa da zai dawo da kudi ba ya dauki itace ya tsaga ya saka kudi a ciki ya dora kudi akan kogi ya ce ya kai kogi amana ne ka kai wa mai kudi kudinsa yadda ya amince da Allah Allah zai amince da shi haka kudi ya isa gurin mutumi a cikin hadisi ingantacce ya dauki kudi duk da haka bai gajiya ba sai da ya biyo bayan kudi har zuwa dai karshen abin da ya faru a cikin kissa din wanda mun karanta hadisi ne dogo da abin da ya faru a gargashi wanda a yau za mu ga yadda ubangiji kuma ya dau alkawari tsakaninsa da annabawa na banu isra'ila ɗin shi ne faɗin allah madaukin sarki wai da kasna misa ga bani isra'ila wai da kasna misa ga kum a innan lazina ya shitaru na bi ahdillahi amanin samanin kalila kenan innan lazina ya shitaru na bi ahdillahi wa aimanihim samanin kalilan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati zuwa ƙarshen aya din ko ita ce zamu tashi aiko na'am alaran mu karanta wannan ayan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم har yanzu muna magana kan ahlul kitabi ne wanda mun kusa mu karasa ayoyin da aka saukar gaba ɗaya don su aya 83 wabdu najran mutanen da suka zo daga yaman wannan aya ɗin tana da alaƙa da ayoyin bayanta ganin allah subhanahu wataala ya siffanta yahudu da ha'inci a cikin dukiyar mutane kamar da muka tattauna min ahli kitaban in tamanhu bi dinari la yu'addihi ilayk suna da ha'inci ba su da amana to nan gurin sai aka zo aka nuna mana sa iya maka rantsuwa ma tunda can ka san dama ba su da amana to rantsuwar su fa dan sun zo sun rantse maka sun ce suna da amana ma ƙarya suke ba gaskiya bane shine abin da ake so a fitar mana a wannan ayan Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila lalle innal ladina yashtaruna mutanen da suke musanya alƙawarin Allah na daga imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aymanihim suke canja shi da rantsuwarsu sun yadda su rantse akan ƙarya su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam dan su biya bukatarsu ta duniya samanan kalilan su karbi dan abu kankani masu wayannan sifadin ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wallahi wayannan ba su da rabo a lahira wannan ana magana da yahudu ne sannan kuma da mu gaba ɗayan mu kar mutun ya zamana duniyarsa da dan lokaci ne kankani ya yi wasa da ita ya rasa lahiransa a kan wannan duniyar da ba ta da tabbas wanda abin da kake sai da lahirarka don shi ɗin ba ka da tabbacin ma za ka ci shi wasu za ka samu wata kwangila ce sai an shirya rashin mutunci sai an shirya ƙarya sai an yi da barbaru sai an taɓa haƙƙin mutane gurin da jinin mutane yake zuba misali zan bayar shi ne kamar aikin hanya kaga hanyar da ake yawan accident a kanta a je da kai a rubuta ƙarya a ci kuɗin hanyar shekara goma ba za a yi hanyar ba kuma a yi ta mutuwa a shekara goma kuɗin bai iso ba kuma ka mutu kuma lalle sai an cuci al'ummar nan lalle sai an ci gaba da cutanta sai an yi shekara goma nan ba a yi renewing ba kuma an ci kuɗin kuma kai baka ci kuɗin ba kuma ka tafi lahira innal ladzina yashtaruna bi aymanihim innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila lalle wanda suke musanya alkawarin Allah da rantsuwansu don su samu tamanin kalilan in ji bahaushe ya ce tamani ɗan kaɗan ɗan kuɗi wanda ba shi da yawa wula'i kalakalak alhun fil akhira wa'annan duniyar ba dole su ci ta yadda ya kamata ba sannan alahira ba su da rabo wala yi kalli muhimmullah ubangiji ko magana ba zai musu ba wala yanzuru ilaihim ko kallon su ba zai yi ba mun sani ko a duniya ne mutum a ce wallahi ko kallon ka bai yi ba ka samu matsala balle a ce a lahira ubangiji ko kallon ka ba zai yi ba mun tattauna kan wannan ayan da wayannan lafuza din a suratul baqara wanda nan in zan zo ba za mu fara da yawa ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba yawmal qiyama ranar tashin alqiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum adabun alim suna da azaba mai radadi Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda abu abdurrahman yake cewa man halafa ala yaminin duk wanda ya rantse akan wata rantsuwa yastahiqqu biha malan dan ya ci wata dukiya wa huwa fiha fajirun alhali ƙarya yake a wannan rantsuwan yan uwa har anda takin fa har anda takin da za a yi har wani contract da za a yi signing wanda ka san ba haka bane laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban mutun zai hadu da ubangiji alhali Allah yana fushi da shi Allah ubangiji ka yafe mana Allah ubangiji ka tsare mu daga fadawa cikin irin wayannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ubangiji sai ya saukar da wannan ayar da take gaban mu karkashin wannan lafazi na cewa duk wanda yayi rantsuwa dan ya karbi wani abu na kudi alhali ƙarya yake a wannan rantsuwa din ya san ba dade bane ba haka za a yi ba wannan wannan ayar fa tana da hatsari musamman akan halin da muke ciki a yau musamman hali na siyasa musamman hali na gwamnati za a fito da abu duk takardun duniya za a zo a rubuta shi za a yi sani amma wallahi sun san ƙarya ne ba abin da ake sani din za a yi ba to wanda ya zama haka shine ɗabi'ansa to zai haɗu cikin fushin Allah sai Allah ya saukar da wannan ayar yana gaskata wannan magana din cewa innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim zamanan qalila lalle waɗanda suke sai da alƙawarin Allah kaga yahudu ana magana kan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam annabi yazo su jirkita sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi ƙarya akanta dan su samu biyan bukatun su na dan kuɗi da mabiya suke basu da biyayya da ake basu ulai kala kala kalhum fil akhirah wayannan basu da rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu zance ba ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala hum adabun alim lokacin da abu abdurrahman abdullah bin mas'ud ya faɗi wannan statement ɗin ya danganta kan ci ga wannan ayar a lokacin sahabi ash'af ibn qais yana gurin yana gefe yana ji abdullah dan mas'ud yana faɗan wannan lafazin cewa duk wanda ya rantsuwa akan wata dukiya dan ya karbe ta da ƙarya zai haɗu Allah yana fushi da shi to sahabbai wannan dan a nuna maka hadisai da suka zo gurinmu ba fa kawai kwanciya sahabban nan suka yi ko ƴan baya suka yi kawai su ce maka annabi ya ce ka za su yi shiru ba da har wani zai ce maka sa hadisan da suka zo wajenmu akwai hadisan da kana da kokonto a kansu akwai kaza bari wannan fa irin hanyar da sahabbai suka iso mana hadisi kenan kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ya zo ta hanya guda ɗaya irin wanda ake cewa zanniyu subudin da ake faɗa wanda wasu ne suka kirkiro wannan suna din kaga ash'ath ibn qais ash'ath ibn qais ya san abinda abdullahi dan mas'ud yake ruwaitawa na wannan hadisin ba akan sa ta sauko ba amma ya ji yana bada labari sai ya taho gurin sai ya ce saboda ya ji me aka faɗa fa kharaja ilaina sai ya fito da gaggawa fa qala ma yuhaddithukum abu abdurrahman ya ce abu abdurrahman me yake labarta muku ku gaya min naji kaman yana faɗan wata aya wanda ni a kaina ta sauko ko shi ma ya ce a kansa ta sauko ne me ya ce muku ƙala fa haddasnahu sai muka gaya masa yadda ya ba mu labari ko kafa abdullahi dan mas'ud fa dattijon arziki amma in ya faɗi magana zuwa ga manzon Allah sai an ji tabbacinta musamman ni na ji ta ni na santa da ya zo bayarwan ya ya bayar akwai gyara ko kuma daidai ya faɗa ashas ibn qais sai suka karanta masa duk abin da ya gaya musu faƙali sai yake cewa sadaka yadda abdullahi masud ya faɗa gaskiya ya faɗa haka lamarin yayi lafiya wallahi unzilat ayar akaina ni ta sauko ba shikenan ba akaina ta sauko yana baku labarin abin da ta sauko akaina ne na ɗauka da zo labarin ko akwai wata hanya ta daban dan na ji tabbaci domin za ta iya sauko akaina sannan ta sauko shi ma a kansa ko ya same ta ta wani hanya amma in ji yaya ne to yadda ya faɗan nan haka ta sauko a kaina lafiya wallahi unzilat a kaina ne ta sauko sai zai fara sai zai ƙara faɗaɗa musu hadisi din yake cewa kanan baini wa baina rajulin husuma fi bi'rin tsakanina da wani bayahude ko kuma tsakanin wani mutum akwai sabani da muka samu akwai musu da muka samu game da rijiya ni ina ce tawa ne shi yana ce tasa ne faktasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka dauki wannan shari'a din muka kai ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce tunda ni annabi mai adalci ne annabi yana da adalci ni na kawo ƙara shi kuma wannan shi ne ya ce tasa ce albayyanatu alal muddayi ko he who assert must make must, must prove ko duk wanda zai yi to dole zai zo da zai zo da proving so da aka sai aka ce hey annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shahida yanzu ina proof naka ina shaidunka ina shaidunka guda biyu dole sai ka kama da shaidu mu tabbatar rijiyarsa ne shi kuma yanzu da yake claiming dole za a yi masa me sai ya rantse kai yanzu ka yi da'awar taka ne shi kuma yana karyatawa ta yanzu ka yi rantsuwa sai maza maza ko ka kawo shaidu biyu ko shi ya rantse kultu sai maza maza ash'at ibn qais sai yake cewa idan ya halifu wala yubali wannan fa bai da imani yace wala bai da imani ya manzon Allah yanzu annabi yake gayawa wannan kage yana nuna annabi bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba yanzu ana fito masa da sifan mutumin da annabi ya san gaibu da tun a zuwa maza ce wannan bai da imani ko na ce rantsi zai rantsi amma annabi bai san ma mutumin ba bai san halinsa ba amma shi wannan sahabin yace wallahi fajiri ne wallahi ya manzon Allah zai iya rantsuwa akan ƙarya idan ya halifu wala yubali faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya razana shi ya ce masa man halafa ala yamini ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud ya ce wallahi duk wanda ya rantse a kan ƙarya ya stahiƙu biha malan don ya ƙwaci rijiyar ka kai don ya ƙwaci dukiyar mutane fa huwa fiha fajirun alhali fajiri ne maƙaryaci ne laki Allah wa huwa ghadbanun zai hadu da Allah ya Allah yana fushi da shi sai annabi ya masa wa'azi akan in har fa zai rantse ya tabbata kan gaskiya zai rantse فأنزل الله تصديق ذلك سي الله يسوقو da wannan ayan ta gaba mu summa qtara ahadihi alaya sai annabi ya karanta wannan ayan innal ladina yashtaruna bi ahdi allahi ko kuma shi abin nan Ash'as bin Qais ya karanta wannan ayan innal ladina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila lalle wa'anda za a zo mutun yana da rijiya yazo ya ce na tasa ce har aje kara yana nufin zai rantse alhali ba tasa bane samanan kalilan dan ya karbi dan dukiya kankanwa wanda rijiyar ya mallake ta ulaika la talaqa lahum fil akhirah wa innam basu da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai kalle su ba zai musu zance ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba yawmal qiyamah ranar tashin alqiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba lahum azabun alim suna da azaba mai radadi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi din kaga sababin saukan ayar kenan shine wannan sahabi mai girma ash'at ibn qais bukhari imam al-bukhari ta hanyar abdullahi ibn ubay eh abdullahi ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa yake cewa anna rajulan qama aqama sil'atan wani mutum ya fito da kayansa wa huwa fi suq a kasuwa fa halafa billahi laqad u'tiya biha ma lam yu'ta sai rantsa da ubangiji ya rantsa da Allah akan cewa wannan ya mallake ta mallakinsa ne ya biya yanzu tasa ce za a ɗauka bashi alhali kuma ƙarya ne akan wani mutum na musulmi sai wannan ayar ta sauko shi ma hadisin yana bukari malamai suka ce ta iya yiwa kissosin shi sa suka ce wala ta aru da bainahuma babu cin karo tsakanin wancan na Aisha ibn Qais da kuma wannan cewa duk ta sauka akan guda biyu lihtimali nuzuli ma fi kullin min alqissataini in taqaraba zaman ta iya yiwa dazu aka yi wannan makamancin ta kuma da yamma aka yi wannan ayar aka sake maimaita ta kan abubuwa guda biyu ko ma dai yaya ne wannan ayar ta sauka ne kan mutum kar yayi rantsuwa akan ƙarya akan abin da ya san ba nasa ba ko kuma ya tsaya akai a dauka a bashi wannan akwai hatsari akan sa shi ne Allah yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi amanihim thamanan qalila lalle wayanda suke canjawa da alkawari na ubangiji suke rantsuwa bi muhammadin min al-iman bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su canja imani da annabi wajen abin nan wa ada'il amana da wajen cin amanan su kenan ayan amma ce ta hada duka wayannan wastabdiluna bil halif billahi kadiban zasu iya rantsuwa da Allah akan ƙarya su boye sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ake basu tamanin da aka saba basu sannan ko kuma su har- su haramta abin da Allah ya halatta ko su halatta abin da Allah ya haramta yastabdiluna bidhalika wa ya'khuduna bihi 'iwadan qalilan dan su karbi wani dan kudi kankani wa badalan yasiran da wani dan abu kadan kasisan min hutamid dunya wani dan abu kankani wanda bai fi linzami na dabba a cikin duniya ba fayankuthuna fayankuthuna hadallah su warware alƙawarin Allah wa yahlifuna kasan min ajli zalim su yi ta yin rantsuwa na ƙarya saboda haka ulaika la khalaqalahum fil akhirah wayannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu ubangiji ba zai musu zance ba ran tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga zunubai kenan yana nuna riko da gaskiya da fadan gaskiya da bin gaskiya in ka hadu wajen ubangiji zunubanka Allah zai kankare ka- zai kankare maka babu wanda zai hada ubangiji ba shi da zunubi ba a yi shi ba to riko da gaskiyanka da haƙura da abin da zaka mora dan tsoron Allah zai sa ka tashi ubangiji ce wannan ai yana yana gaskata ni yana tsoro na yana da riko da gaskiya yana tsoron haduwa da ni duk zunubansa akan kare masa su ibnu kathir Allah ya kara masa yadda yake cewa innal yana fassara wannan aya din kusan duk da cewa irin fassaran da muka yi a baya shine yayi amma bari mu tafi ah, abin nan wasu hadisai da ibn kasir ya kawo don ya karfafa mana wannan aya da kuma karfafa mana nisantan abin da ka san ba na haƙƙi ba ko kuma canja abin da ka san na gaskiya ne ka yi aiki da rashin gaskiya imam al-bukhari da imam muslim su- imam muslim ya ruwaito hadisi daga abu zarul gifari abu zarul gifari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatu mutum uku mutum uku la yukallimuhumullahu Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba yawmal qiyama ran tashin alqiyama wala yuzakkihim ba zai kankare musu zunubansu ya tsarkake su ya ce ku shiga aljanna ba yawmal qiyama ran tashin alqiyama walahum azabun alim suna da azaba mai radadi mutum uku a cikin su akwai daya daga namu dinnan da kuma wasu na daya qultu ya rasulullah abu zar sai ce ya manzon Allah manhum su wane ne wayannan khabu wa kasiru kai wayannan mutanen a ce Allah ba zai mu kalle su ba ba zai musu magana ba ai sun halaka sun yi asara Ƙala sai annabi ya ce wa adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata marra annabi ya ƙara fada salatatu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa la yammaita wayannan kalmomin sau uku sai annabi sai ya ce na daya almusbil mutumin da yake sake tufafinsa yake jan ƙasa yake yin tufafi na alfahari su wuce gona da iri ni gogi kenan ko su yi kayansu suna jan ƙasa yana taka wandonsa ko kuma waɗanda za su yi ka- kaya don nuna isa har irin kaya na aure din nan da za a yi a yi wa amarya a sa kayanta ana tafiya yana jan ƙasa ba wai don sitarta jikinta ba don alfahari hadda kayan sarakuna hadda na sarakuna ba addini muke ba ko ba sarakunan addini ba ne in dai ba sarake zai yi kaya ya sa su har ƙasa ya ja bataran don ji da isa ai akwai kaya na sarakuna na mutunci masu girma da za a yi su amma kar a bari su ja ƙasa kada a bari su ja ƙasa a ɗaga su to wannan Allah ba zai kalle shi ba ba zai yi magana da shi ba ran kiyama zunubansa Allah ba zai kankare masa ba sai na biyu almunfiqu sil'atahu bil halifil kadiba wanda kayansa a kasuwa baya sai da shi sai yayi ta rantsuwan ƙarya wallahi tallahi dubu ɗari na saya alhali kuma dubu talatin ya saye su wallahi tallahi kaga kayan nan da kake gani ni ma ba a haka yazo min ba alhali a ƙasa da haka yazo masa wannan Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba waye dora ka sai kayi rantsuwa kayan ka ne fa ni kayan nan idan ba miliyan uku ba ba zan sayar ba shikenan koda kuma dubu hamsin ka saye shi in an ga dama a saya ba maganar bahaushe ba wai in riba ta ninku biyu wai sauran ya zama riba ba wanda ya fada riba ta ninku miliyan ɗari ma kayan ka ne kuma ba dora maka sai ka faɗi nawa ka saya ba abu ɗaya aka hana abu ɗaya aka hana shi ne abinda ake ce masa algabnu algabnu in kayanka kai kaɗai ne ka saka masa irin wannan kayan babu makamancinsa a kasuwa ka ninka shi sau 500 ko sau dubu halal ɗinka ka ci amma makamancinsa ana da shi a kasuwa ana sai da shi dubu talatin kai ka zo ka sai da naka dubu ɗari uku ba tare da ka yi bayani ba in ka yi bayani ka fita amma idan baka yi bayani ba nan shari'a ta yadda a warware cinikin shine alghabnu yana daga cikin sabuba na na, na warware ciniki wannan kayan kace kaga kayan nan nawa idan ba dubu ɗari uku ba ba zan sayar ba amma fa kar ka samu damuwa fa ni fa nawa ne zan sayar hakan yanzu da za ka yi haƙuri ka tafi kasuwar kaza wallahi za ka same shi dubu arba'in da biyar ma za ka same shi amma ni na wa 300,000 ne sai ce zan saya haka bai isa ya tafi ya dawo ya ce maka ai ya je kasuwa an samu 45,000 ba saboda dama ka riga ka gaya masa yana so ya ce amma sai ka ɓoye masa kace duk inda za ka je ba za ka samu wannan kasa da dubu ɗari uku ba sai ya saya kamfani ɗaya yana zuwa kasuwa sai ya same ta dubu talatin sai ya dawo sai a warware ko wajen alkali aka je a shari'a za a warware shine alghabn to saboda haka sai kai ƙarya kai ta rantsuwa kan kayanka sai na uku wal mannan shine wanda zai yi abu yazo ya ta goranta wa mutane na muku kaza ya ayyuha allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kazo kana gori kana cutar da mutane a gaban sa kana cewa ni kan ba ni na maka kaza ba ba ni na maka kaza ba awlan rabbika fina walidan wa labista fi min min umrika sinin wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa anta yayi akai ta gora yayi fir'auna yayi ta masa gori ka zo gaban mutum kai ta goranta masa har ka bakanta masa zai har ya ji ni da na sani da gidan da ka saya min wallahi da ban karba ba har mutum ya ji a zuciyarsa ko ya je dauko ma kidin gidan ne ya ce ya fasa karban to wannan ba ma shi yafi ba a za shi yafi mutumin yana gama zama tare da kai kai masa abin da zaka yi ya tashi ya fara cewa wannan mutumin da kuke gani duk rayuwarsa a hannuna take ni nake masa kaza ni nake masa kaza ni nake masa kaza duk mai irin wannan sifa din ranar tashin kiyama ubangiji ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi wannan ayan da muka karanta innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wannan ayar imam al-qurtubi yake cewa alƙalai kenan ko maganar alƙalai duk hukuncin da alkali ya yi ya karbi abun wasu a kotu aka tabbatar maka shi kuma ka san wannan abin ƙarya ne baya halatta maka shi baya halattawa hukumul hakim la yuhillu al-mala fil fil batin bi qada'i zahir dan a boye yanzu duk mun mun tabbatar an mayar wa wani ko a zahiri gashi nan to a batininta kuma ba haka bane wallahi tallahi idan mutum ya ci ya ci haram idan mutum ya ci ya ci haram kujera ta zabe a je a kai kotu a yi ƙarya a juya ta a ɗauka ba wanda ba shi ya cancanta ba ya karɓi masifa ba zai ji daɗin mulkin ba mulkin ba zai yi daɗi ba kisa akwai gwamnan da ƙuri'a dubu uku aka kada shi dubu uku aka yi ta surutu me yasa yanzu dubu uku za ka bari fajiri yanzu za ka yi ta in dai kun kawo dubu ukun nan kuma zai iya canja ta ya ce wannan dubu ukun tun da dai an tabbatar har kuma kuka zo da shi nan gurin ai akan ta kawai za a tabbatar da shi ya gama tenuwansa wani zai kawo amma wani ya fi wani nagarta a yadda ake faɗa aka yi ta cewa ka juya mana ya cashe yana tsoron Allah dama ustaz ne to yanzu ba gashi ba ya wuce ko ma menene ya zauna lafiya da lahirarsa wancan nasan ya san me zai zo yayi tsiyar da zai yi to irin wayannan abubuwan abubuwa da masu hatsari kotu ta tabbatar maka da abu kuma ka san ba haka bane ba halal kaci ba masifa kaci ranar kiyama za a sake shari'a ne sannan mutum ya sani duk shari'a da aka yi ko ta gaskiya ce wallahi sai an sake bujiro da ita gaban Allah balle kuma ta ƙarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum taqtasimuna ilayya za ku zo guri na kuna musu wa inna ma ana basharun mislukum ni kuma mutum ne kamar ku inji annabi fa hadisi ne ingantacce wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'd ɗaya daga cikin ku ya iya fin ɗayan zakin baki yazo yayi zakin baki na fahimci shi yafi gaskiya na dauki haƙƙin wancan na bashi saboda zakin bakin sa to ya sani inna ma aqdi bainakum ala nahwi mimma asma'u ni zan yi hukunci ne a irin abin evidence da na samu faman qadaitu lahu duk wanda na masa hukunci bisa zakin bakin sa alhali ƙarya yake min haƙƙi akhihi na karbi haƙƙin dan uwansa na bashi shay'an komi kankantansa fala yaquduhu zaman lafiyansa yace ya manzon Allah ni fa zakin baki na ne yasa ka fahimta amma wallahi ba haƙƙi na bane fala yaqudu kar ya karba in ko ya karba fa inna ma aqta'u lahu qita'an minan nari na karbo masa yankin wuta ne na bashi wannan yake nuna annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam sai abinda Allah ya sanar da shi ya ci bi hayyumul qiyama zaka zo da abinda annabi ya karba maka ran tashin alkiyama imam al-qurtubi yake cewa wa hada la khilafa fihi bainal a'imma wannan babu sabani a wajen malamai akan wannan matsala din sai matsala guda ɗaya da aka yi sabani idan matar wani aka zo aka yi shari'a alhali ba ta san bace bata gama idda ba ko bata gama kaza ba aka yi hukunci aka mallaka maka ita kai ka ɗauke ta ka tafi da ita a matsayin cewa an yi hukuncin haka ne hanafiya suna da ɗan maganganu a kanta su kaɗai ne suke da wannan magangana ba matsalan da za mu tattauna ba ne ba mahallinta ba ne kada na wuce wannan gaba ɗin mun samu ziyaran babban yayanmu a alhaji abdulkadir alhaji balarabe allah ubangiji ya saka masa da alkhairi balarabe A.A. haruna wanda ya rike mu da amana yana mana zumunci sosai da sosai na dan yi masa laifuffuka yayi hakuri kullun yana cewa ni ne shine mai masauki na a Kaduna masauki a Kaduna duk sanda zan shiga kuma sai zama hannun wasu nake shiga amma insha Allah zan biya wannan bashi din ya shigo Gombe ko kwana biyu bai yi ba yayi tattake ce zai halarci wannan guri abin da yasa na yanke saboda tsakiyar karatu zai tashi saboda masu shan ruwa muna godiya da wannan zumunci Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi mahaifi ya rasu amma abubuwan da mahaifi ya bari wallahi kamar Alhaji Ahmadu Haruna yana rayi kuma falalansa ne da yadda ya hada kan kannansa waje guda suna ba da gudunmuwa mai yawa a abubuwan da Alhaji Ahmadu Haruna ya bari muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu Allah ya jibinci lamarin su da ƴaƴa da zuriya wanda suna raye za su ga irin abin da su ma suke yanzu suna raye su gani kamar yadda ya haruna yana raye ya ga wasu abubuwa da yawa na ayyukansa an hau kansu Allah ya saka musu da alkhairi ranar na yi maganganun bayan Allah wanda suka yi abubuwa na takawa wanda suka tafi suka bar shi na ɗauki aminin shi alhaji amadu haruna na bada misali da shi shine alhaji baba manu game da guri da ya bari wannan makaranta mai albarka wanda aka wanda gashi nan baya raye amma bayan rasuwansa ma ta fi haɓaka Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wanda akwai aminin shi honorable Ali Baba Manu ya kira ni sun ya ji wannan clip din yake cewa wallahi malam wannan honorable Ali Baba Manu a ƙara masa addu'a akan wannan makaranta shi ma ya tsaya yana ira kokarin sa akai har ma yake ce min akwai branch din ta ma ko anafada ne wanda yanzu haka suna ta kokarin za a je a mai da ita standard level a gyara ta to ala honorable Ali Baba Manu muna maka fatan alkhairi dama dan haka muka irin wannan kira din yan uwanka sun ƙara yin bayani da cewa lallai kun ƙara kuna ba da gudunmuwa sosai Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa wajen ƙara ba da gudunmuwa irin waɗannan ayyuka ɗin alhaji balarabe Allah ya maka tofiki yadda aka ƙara haɓaka makaranta ya yanki guri mai girma ya bayar ya ce a ƙara expanding yanzu haka na san an yi ginin upstairs mai kyau a ciki expansion ne na wannan makaranta da Alhaji Ahmadu Haruna ya bari Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi dukkan abubuwa na arziki da muke ginawa dan addinin Allah ubangiji ka azurta mu da waɗanda muna raye zamu ga sun hau kai suna habaka shi Allah subhanahu wataala ya karba mana kuma ayyuka din na'am alaramma mun karanta ayan nan ko wa inna minhu a sake karanta ta na'am وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون har yanzu ubangiji ya ci gaba da labarta mana al'amarin yahudawa din nan yace wa inna minhum a cikin su la fariqan akwai wani yanki daga cikin su yaluna alsinatahum bil kitab matsiyata kenan suna da zaƙin baki saboda suna da ilimi wanda ake ce musu al-sarsarun masu zaƙin baki da canja gaskiya su mai da ita ƙarya da canja ƙarya su mai da ita gaskiya Allah ce wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum sun iya karkata harcen su ya'tifuna wa yumiluna alsinatahum bil kitab su karkata ta akan littafi aya ce gabar ta yi amma sai su juya ta yamma kuma wallahi sai ku dauka yamman ne litasabuhu min alkitabi wallahi in suka canja at-taura din nan suka yi cuwa-cuwa a ciki wallahi ka dauka Allah ne ya saukar wa ma huwa min alkitabi kuma ba daga Allah bane aikin su wa yaquluna huwa min indillah yace muka Allah ne ya saukar da wannan dan yayi daidai da bid'ar su yayi daidai da batar su yayi daidai da biyan bukatun su dan a ci gaba da basu kudi wama huwa min indillah kuma wallahi ƙarya ne ba daga wajen Allah bane wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna su yahudawa suna yi wa Allah ƙarya kuma wallahi suna sane ba kun ji tattauna da muka yi jiya ba laysa alina fil ummina sabilun wa yaquluna alla al-kadhiba hum ya'lamun menene Allah ya faɗa game da maganan su yi imani awwalun nahar waqfuru akhirahu wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu billazi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'una wannan shine aikin su sannan su ce kar ku ke gaya musu abin da muka sani saboda in kun gaya musu za su zo su tsaye da hujja a gare mu duk wannan maganganunsu ne wai ƙoruna alallahi alkadiba wa hum ya'lamun zaka gi suna fantama wa Allah ƙarya alhalin suna sane sun san ƙarya suke na'am alarma ma kana li bashari
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله سبحانه وتعالى yake cewa ma kana li basharin ibnu kathir Allah ya masa rahama yana fassara mana ayar yake cewa ma kana li basharin ai ma yanbaghi li basharin آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان بشرا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة بدايه a ce mutum Allah subhanahu wataala ya bashi hukunci ya yutallahu kitaba Allah ya bashi littafi wal hukma sannan Allah subhanahu wataala ya bashi hukunci wan nubuwata Allah ya bashi annafta sun mai kullu linasi kunu ibadan li min dunillah sanai zai tare mutane ce ku bauta min ku bar Allah ba yadda zai haka ya faru haka ba zai taba faruwa ba kunu ibadallah ma Allah yace ku zo ku bauta min tare da Allah fa idza kana hada inji ibn kathir yace in dai haka la yasluhu li nabiyyin wala li mursalin in dai haka annabi ko manzo haka ba zai yi shi ba fali Allah yasluhu li ahadin minan nas ghayrahum bi tariqil aula wal ahra wani mutum yazo yace a bauta masa tare da Allah shine yafi cancantan a ce ba za a samu ba in dai annabi ba zai haka ba to wani mutum ne kuma yace haka in dai annabi bai ce ya san gaibu wani mutum ne san gaibu in dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku yi abin da ko ga dama zan in dai kuna karkashi na zan cece ku ran kiyama ba in dai annabi bai faɗi haka ba wani mutum ne dan ka shiga dariƙar sa dan ka shiga hanyar sa dan ka shiga addinin sa dan ka shiga tafarkin sa dan kana bin sa a ce ran tashin alkiyama zai iya fansar da kai matukar baka bi Allah ba babu wanda ya isa dan haka Hassanul Basari yake cewa la yambage hadha li mu'minin an ya'mura an-nasa bi ibadatihi babu yadda za a ce mu'mini a ce yayi umarni a bauta masa sai dai in ba mu'minin bane sai dai in zindiki ne zindiki ne zai ce ku bauta min zai ce ku bi ni zai kawo muku zikiri nasa yace in kuna bin wannan zikirin nawa ku rike ga addu'a tawa duk wanda ya rike ta ya samu tsira ya samu kaza ya samu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo maka irin wayannan abubuwan ba annabi cewa a bautawa Allah Hassan Basar yake cewa babu mutumin in dai mumini ne babu mutumin da zai haka sai yake cewa wadalika annal qauma kana ya'budu ba'dhum ba'dha domin mutane marasa imani a can baya suna sashi yana bautawa sashi yana nufin ahlul kitab suna bautawa malaman su suna bautawa manyan su kanu yata'abbaduna li ahbarihim suna bautawa malaman su wa rubanihim da kuma masu ibadan su kamar yadda Allah ya faɗa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun kasance suna riƙon pastocin su da malaman su iyayen bauta koma bayan Allah suna bauta musu koma bayan Allah wal masih ibn maryam suka riki annabi Isa ma duk da cewa bai umarce su ba wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid ba ilahan wahidan ba ai musu umarni ba sai dai su bauta Allah shi kadai la ilaha illa huwa shi kadai ake bautawa subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkake da abin da suke bautawa kenan wannan ayan abinda take nufi ma kana li bashari bai dace bai halatta ba ga mutum bai cancanta ba ga mutum an yuti Allahu alkitab Allah ya bashi littafi wal hukma Allah subhanahu wataala kuma ya ba ya sanar da shi hikima wan nubuwa Allah ya bashi annabta sun mai kula lin nasi kunu ibadan li sannan zai ga mutane ku bauta min min dunillah ko ba bayan Allah ya ce ku bauta min tare da Allah ni ma kuke bauta min na san kaza na san kaza ku min wannan annabi ba ya yadda annabi ko yabonsa zaka yi ko yabon annabi zaka yi kana faɗan kalmar da yake ga ka haɗa shi da Allah sai ya hana ka wani zo ce masha Allahu wa shi'ita in ka so Allah ya so annabi ce bal masha Allahu wa in Allah shi kadai da ya so ko ban so ba in Allah ya so zai yi kayansa baya yadda ma kana bashar da yuti Allahu alkitabu wal hukmu wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ba zai faɗi haka bai ce ku bauta min walakin abin da yadda zai faɗa kunu rabbaniyina ku zama mutanen kirki kunu rabbaniyin ku zama mutanen kirki kuma abinda zai maida ku mutanen kirki bima kuntum tuallimuna alkitaba na daga rikon littafin da kuka yi da aka saukar mana mu kuke isar da shi zuwa ga mutane wannan isar wanda kuke kuka dauki aikin annabawa kamar yadda mu annabawa muke isarwa to shine zai maida mu mu zama rabbaniyun bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun da kuma yadda kuke muraja'an littafin Allah kuke fahimtan sa kuke karanta shi a sauke Qur'ani a dawo a san ma'anarsa a dawo a san ma'anarsa a dawo kuma a isarwa mutane wannan shine zai sa ku zama rabbaniyuna ku zama mutanen Allah ku zama na Allah ku zama na kusa da Allah walakin kunu rabbaniya sai dai kawai abin da za su faɗa za su ce ku zama na kirki ne amma ba za su ce ku bauta musu ba bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun da kuma irin yadda kuke muraja'an littafi kuna haddace shi kuna fahimtan sa dahak yake cewa ma kuntum tuallimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusun haqqun ala man ta'allama alqur'ana an yakuna faqihan haƙƙi ne ga duk wanda yake muraja'an qur'ani yake koyan ƙur'ani yake koyar da ƙur'ani ya zama ya fahimci ƙur'ani ya zama ka fahimce shi fahimta mai kyau wajibi ne domin tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusunahu wani waje ta'lamuna alkitaba haka a karanta shi ba tu'allimuna ba ta'lamuna kuna sanin sa sani na fahimta kuma kuna karantar da shi tufahimuna ma'anahu قرئ تعلمون وتعلمون duka بالتشديد وبالتخفيف وبما كنتم تدرسون wasu malamai suka fassara tadrusuna ay tahfazuna alfazahu kuna haddace qur'ani dai to wannan shine sifa na annabawa abinda za su umarce ku akan qur'ani shine ku zama mutanen kirki hanyar da za ku zama mutanen kirki kuma ku rike littafin ku isarwa mutane kuma ku tsaya ku karance shi ku fahimce shi wannan sababi kenan sannan wala ya amurakum ba za su umarce ku ba an tattakhidha al-munkar karanta shi ba ko wala ya amurakum
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'murakum babu yadda zai kuma annabawa su umarce ku an tattakhudul mala'ikata wan nabiyina arbaba ku riki mala'iku da annabawa su zama allolin bautan ku ko kuma kuke hada su tare da ubangiji ba za su muku haka ba duk girman mala'ika ba za a bauta masa ba ba za kuma hada shi da Allah ba ba za a dauki wasu attributes na ubangiji a bawa ma a bawa al a bawa mala'ika ko a bawa annabi ba sifofin Allah ba za a ɗauka a bawa annabi ba shi sa ga muna yawan korewa muna cewa annaba ba san gaibu ba babu annabin da ya san gaibi sai abin da Allah ya sanar da shi illa man dutta zamin rasulin Allah yana yadda da wani manzo ya sanar da shi wani abu na gaibu zai iya sanar da kai a nan gurin wanda aka sanar mu ce annabi ya san wannan gaibin da aka sanar da shi amma in ka cire wanda Allah ya sanar da su sauran ba su sani ba kana cewa annabi ya san gaibu ba ka mai da shi Allah annabi ya san san da zaka mutu ya san san da zaka rayu ya san abin da kaci ya san amma ba mun karanta annabi Isa Allah ya sanar da shi wayannan abubuwan ba wa nabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika ko wa uhyi menene al-akmaha wal abrasa bi idnillah wa uhyi al-mauta bi idnillah yana tada macece da izinin Allah duk sai da yace da izinin Allah da izinin Allah da izinin Allah wa unabbi'ukum zan iya baku labarin bima ta'kuluna dukkan kunnan in ga muku me kuka ci waye sanar da shi Allah ba wai dan ya sani ba tun kafin Allah ya sanar da shi in ka ce tun kafin Allah ya sanar da shi shi ma ya zama Allah kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana maganar tashin alkiyama yace wannan wannan Allah ne yake banta da sani ban sani bane aka zo aka ce matarsa ta aikata aikin banza annabi sai dai kwana arba'in yana bibiyan lamarin saboda bai san gaibu ba in ya san gaibu zai ce karya aka yi mata aka munafurci annabi sallallahu alaihi wasallam aka wasu hadda ƴaƴan gidansa wasu suna gidansa suna gabansa amma suka shigo haƙƙin Aisha amma duk bai gane ba saboda Allah bai sanar da shi ba Allah ya tsarkake Aisha daga sama ya sauko da ayo ya ce ƙarya ake mata sai da Allah ya sanar da annabi tun da bai san gaibu ba sai da Allah ya sanar da annabi cewa ƙarya ake mata sannan annabi ya tashi yana sauri ya je gidansu Aisha ina kuke Allah ya barrantar da ke daga sama mamar Aisha Zainab Ummur Man ko ta zo ta tace ya Aisha Allah ya tseratar da ke ya barrantar da ke je ki gode wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace wane ne annabi Muhammadu kuma kin ce Allah ya tserar da ni kuma kina ce gode wa annabi ai Allah zan je na godewa saboda shi ya tserar da ni ku duba tauhidi saboda kar ta dauki sifan Allah ta bawa annabi Muhammad wanda duk duniya duk duniya a mata in ka cire Khadija babu wanda yake son annabi da girmama annabi da son annabi irin Aisha babu shi amma ka duba bata yadda ta dauki sifan Allah ta bashi tabbata ce yayi kin ce Allah ya tserar da ni ya kubutar da ni kuma kina ce in je in gode wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tashi in je in yi sallah in gode wa Allah kai so da aka annabawa wala ya amurakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ba yadda za a yi su ce ku riki malaiku abun bauta ko ku bauta mana mu mu zama abun bauta ko ma bayan Allah fama yanbaghi lahu an ya'mura bi ibadati ahadin min al-khalqi la nabiyyin mursal ba za su umarci a bauta wani annabi ba ko kuma wani malaika duk kusancinsa in ku ka faɗi haka a ya'murukum bil kufri ba da antum muslimun annabawan ne za su sa ku kafirce bayan su suka sa ku a musulunci su saku a musuluncin kuma su zo su fitar da ku kenan bauta wani Allah fita ne daga musulunci wayannan ayoyin akwai fa'idodi karkashin su kafin mu je ayoyi na gaba fa'ida ta farko wannan yake nuna duk kowane mutum ana so ya zama malami kuma ya zama malami rabbani na Allah walakin kunu rabbaniyuna ku zama malamai na Allah haka annaba suke umarci umarni ba su ba za su umarce ku yi shirka ba ku zama rabbaniyai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya raba malamai kashi uku malamai masu karantarwa ya raba su kashi uku akwai alimun rabbani akwai alim alimud daula alimul milla da alimun nas akwai malamin daula malami na ƙasa na gwamnati akwai malami na mutane akwai malami na tafarkin Allah da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin milla ko kuma bari mu fara da malamin daula malamin daula malami na gwamnati shine wanda yana hawa kujeransa duk karatun da yake zai duba abin da ya daidai da siyasar gwamnati ya yaba ya sabata albarka ya karkata ayan yadda ta dace da gwamna yadda ta dace da shugaban kasa yadda ta dace da dan majalisansa yadda ta dace da wanda yake bashi in dai ayar fassara ta za ta taba wanda yake bashi to gare ya taba Allah ya zauna da wanda yake bashi lafiya Allah ka tsare mu ai malami in kawo kujeranka baka ganin kowa sai ubangiji haka ya dace kowaye ka zo kansa bi ta kansa ka wuce ba ruwanka ba yanzu da muke maganar sarakuna ba aya da tarbar san sarakuna duk sarkin da yake sake tufafinsa har ya ja ƙasa da shi da talakansa uwarsu ɗaya ubansa ɗaya a wajen ubangiji ubangiji haka zai damna su cikin wuta kuma sako dole ka karanta kowa ya isa gurinsa in ya gada ma ya ce ka bar garinsa in ya gada ma ya ce ka za ka yi dai ka faɗa in sako ya shafi gwamna in sako ya shafi shugaban kasa in ya shafi ba shugaban kasan kake kallo ba yanzu nassin kake kallo mutumin da kake isarwa ba gwamna ko shugaban kasa kowa kake isarwa ba a'a wanda yake laifin kake kallo kowa ya fado ciki ya shiga to karka zama malamin gwamnati ka faranta mata rai karka zama malamin wanda yake baka ka faranta masa rai wanda yake baka yana gabanka in gaskiya ta zo shi ne ma ka masa gata ka fara gaya masa to sannan kuma karka zama alim na mutane wanda kai abin da yake burge ka shine ka faɗi aya ce Allahu akbar kai kai wa'azi a tafi a gari a ce ba wanda yafi ba wanda yafi wani faɗan gaskiya saboda kana caji kana faɗan abin da yake burge mutane ba kana gaya mutane abin da zai amfane su ba fa abin da zai burge su abin da za su ji daɗi ka zama malamin mutane kenan in suka yi yiwu komi daɗin komi ɗacin gaskiya in dai mutane ba sa so ba za ka faɗe ta ba sai ka faɗi abin da suke so sai na uku alimul milla shine malamin Allah wanda shi in ya zo nassinsa babu ruwansa karatunsa kawai zai yi har shi malamin da yake magana in ya faɗo kayi sai ya sai ka ji ya je kansa a ciki sai ce Allahu akbar wannan al'amarin ni ma fa na gane ina da matsala a nan amma yan uwa dukkan mu tashi mu gyara menene a ciki shine malamin da zaka zo ka masa gyara malam abu da ka faɗa lokaci kaza ba haka bane ga yadda yake sai ce to Allah ya maka albarka zan je na duba sai je duba sai zo ce muku jiya abinda muka faɗa jiya ba daidai bane kuskure ne kaset ɗinmu na kaza kar ku ɗauki abin da muka faɗa na yanzu shine daidai ga wanda ya min gyaran Allah ya saka masa da alkhairi ba wanda za a zo a masa gyara wai zai wai mutuncinsa in ya karbi gyara a gurin wani wai mutuncinsa zai zube a gaban jama'arsa yayi ta musu yayi ta karanto abubuwan da ya san sai ya kare mutuncinsa a gaban jama'arsa baya tsoron gaban Allah in ya je zai shiga zai shiga uku inda ya zauna da lafiya a wajen jama'arsa ko me zai faru ranar kiyama ya faru wannan shine malamin mutane shi yasa Imam Malik shi yasa Imam Malik malamai aka aiko masa tambaya daga wata ƙasa mutum ne misali yanzu kamar barin ba da misali kamar yadda aka yi wa malik kamar yanzu a ce muna da malami daga nan a saudi arabia ni ina da tambaya babban yaya alhaji bello npc yana da tambaya alarma na da tambaya sheikh sayidu abdulhamid yana da tambaya malam muka tara tambayoyinmu na nan masallacin kamar tambaya saba'in duk garin na ba da zai iya amsa mana muka ce to nijar aka ce babu malamin da zai amsa kamarun babu dole sai saudi arabia alhaji bello ya kawo dubu ɗari biyar wanda ya kawo dubu ɗari uku wanda ya kawo muka haɗa miliyan uku muka ɗau mutum ɗaya muka saya masa tiket ɗin jirgi muka rubuta masa tambayoyi muka ce tafi saudi arabia ka je ka samu imam malik kar ku manta ba irin namu bane fa mu yanzu kuɗi kaɗan ne a kwana uku an je su kuma fa zai iya tafiya wata uku kafin ya isa can ɗin mutumin nan ya tafi wajen imam malik da tambayoyinsa guda ɗari da wani abu suka ce saba'in da ɗaya ya zauna da imam malik kuma imam malik an ce shine malamin duk duniya ya ce to an aiko ni da ƙasata ya yi mamali tambaya ta farko alajiwa ne ya rubuto mai hukunci kaza ya ce ban sani ba sai da aka yi tambaya saba'in imam mali na cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba kwaya ɗaya ya ce to ita kuma ga yadda take amma akwai saɓani wasu sun ce kaza ya faɗi rabin ya bada rabin amsa mutumin nan ya yi shiru ya ce miliyan uku aka tara min na hau jirgi na taho mutanen nan yanzu in koma in ce duk ka ce baka sani ba ya ce idan ka je ka ce imam malik an tambayi imam malik ya ce bai sani ba me zai rage masa ba abin da zai rage min na daraja na an tambayi maliku bai sani ba amma yanzu almajirin almajirin ka ne yake zaune a gaban ka ana tambaya malami yana tunanin a bari zan yi rista jibi dalibin yana cewa malam amsar ta shine kaza saboda babu ladabin ilimin mai karantarwa ya tsaya ya zama Allah yake yake karantarwa a ciki ya ubangiji a wannan gabar da muka yi muna roƙonka a matsayin mu na almajirai wanda malaman mu suka umarce mu mu zauna mu taya su irin wannan ayyuka ya ubangiji ka tsare mu daga mu zama malaman gwamnati da za mu faranta wa gwamnati ko mai mulki rai ko mu zama malaman mutane da za mu faranta musu rai ya ubangiji ka sa mu zama almajirai da muke yi dan kai dan neman yardarka ka datar da mu mu faɗi abin da kai da shi ya ubangiji mu almajirai ne ba malamai bane ƙanana kuma a cikin almajirai ɗin Allah ka ba mu wannan taufiki ɗin Allah ka ba mu iko ya ubangiji duk inda aka ga kuskurenmu muna ƙofa a buɗe ne nambobin wayoyinmu a fili suke ka ba mu ikon a ba mu gyaran mu bibi gyaran mu gano gyaran mu zo kuma mu sawa wanda ya ba mu gyaran albarka kuma dan ƙasa da mu yake ba za mu ɓoye shi ba mu ce wani ne ya mana wannan observation ɗin kuma nasa ne daidai mun sauka daga namu Allah ka ba mu ikon wannan al'amari duk kurakuranmu kuma da ba mu gano ba ba a gano mana ba Allah ka yafe mana wanda kuma shedan ne ya shigo yayi katari da kai ka hau kai Allah ubangiji ka ganar da mu mu zo mu gyara shi Allah ka ganar da mu wanda ba mu gano shi ba Allah ka yafe mana shi amana ce wannan shine mas'ala ta farko mas'ala ta biyu ya ‘yan uwa ba tsantsan zuba maka karatu ne yake sa ka zama malami ba tarbiya da bin Allah wannan shine babban abin da zai sa ka fahimta fattaqullah wa yuallimukumullah in kuka ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai ya sanar da ku ilimi ce walakin kunu rabbani ma kuntum ta'allimuna kitaba ma kuntum tadrusun in mutum zai zama zai shiga harkar neman ilimi ya zama ka kusanci Allah ka ka yi riko da ubangiji hannu bibbiyu kana tsoronsa ka nisanci abin da ya hana ka kusanci abin da ya ce a yi wannan shi ta ce hanyar da zai sa ka zama malami na Allah ka zama ɗalibi na Allah karatunka yi albarka insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun samu ziyaran babban malamin mu Sheikh Sayyid Abdul Hamid babban malami ne a kwalejin koyar da harshen larabci a wannan gari mai albarka muna masa addu'an alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya albarkaci zuriyarsa hidima da yake yi malam Sayyid Abdul Hamid sama da shekara 30 muke tare da shi a lokacin da muke tare da shi shine malaminmu na larabci yana gaba da mu a harkar kwarewar larabci kuma har yau din nan yana yi wa larabci hidima yana yi wa qur'ani hidima yana tafsiri a can ministry for local government ko tun can a cacan na san yake da wannan kokari Allah ya saka masa da alkhairi yana daga cikin waɗanda suka ba da hidiman karantar da ɗalibai a wannan anguwan karantar da sunna kuma nan makarantar Alhaji Babaji Marigayi ita ce makaranta ta sunna ta farko a cikin anguwan nan Malam Sa'idu muna ƙara maka addu'a Allah ya maka albarka. Ga ɗan uwansa can a gefe, Malam Idrisa mai wanki da guga, haka kuke ji ana faɗa. Amma wallahi malamin mu ne na Qur'ani tun tuntuni, har Malam Sa'idu da kuke gani, har Malam Sa'idu. Malam Idris ya karantar da shi Al-Qur'ani. Malam Idris Allah ya ƙara maka albarka. Allah ya albarka a rayuwa, Allah ya albarkaci rayuwarku, Allah ya ƙara mana zumunci, Allah ya tabbatar mana dankon zumunci. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.